بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وقلبه بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna sake jaddada godiyanmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddara haduwarmu a wannan farfajiya mai albarka ba don komi ba sai don tunatar da junanmu karkashin inuwa ta addinin musulunci mai albarka kuma tare da 'yan uwa masu albarka a daidai wannan lokaci mai albarka muna roƙon allah maɗauki sarki ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗa ba tare da ɓata lokaci ba zan shiga kai tsaye cikin bayani kan abin da ya tara mu ko kuma maudu'in da aka bani an ce mu tattauna kan abin da ya shahi yi ma iyaye biyayya wannan maudu'i a gaskiya maudu'i ne mai muhimmancin gaske musamman a wannan lokaci me yasa saboda idan ka dibi rayuwar mutane a yanzu ka dibi rayuwar 'ya'ya da uwayensu sai ka ga cewa an tashi daga rayuwa ta addini an tashi daga karantarwa ta addinin musulunci an koma wata karantarwa daban yadda ka san ba musulmai ba me yasa na ce haka saboda za ka ga mu iyaye da 'ya'yansu wani lokaci ko magana ba a yi za ka ga wani da baban shi ko kallon juna kallon mutunci ba a yi tare da cewa idan ka dibi rayuwa ko ka dibi tarihi na addinin musulunci za ka ga babu wasu abubuwa da allah maɗaukakin sarki ko shari'ar musulunci ta rakkaza ta tabbatar ta tsoratar ta kuma ja hankalin mutane game da yin wannan abin musamman kamar yi ma iyaye biyayya domin idan ka dibi cikin alkur'ani za ka ga allah maɗaukakin sarki ya haɗa yi mishi bauta kaɗaita shi da bauta da kuma yi ma iyaye biyayya a kusan wurare daban-daban a cikin alkur'ani idan ka dibi daga harko allah maɗaukakin sarki yake cewa wa abudullah wa la tushriku واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
نعم وبالوالدين إحسانا malam mu je qul ta'alu atlu قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Allah madaukin sarki yace wa qada rabbuka alla وقضى ta'budu ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما aha فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الظل من الرحمة مم.
وقل رب ارحمهما كما ربياني saghira Allah madaukin sarki ya saka wa alaramma da alkhairi kaga a wannan ayoyi guda uku da alaramma ya karanto mana tun daga aya ta farko da Allah madaukin sarki yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da wani wajen bauta kada ku sake ku hada Allah da wani wajen bauta kaga sai Allah ya ce mi wa bil walidaini ihsana kai tsaye sai Allah ya kawo bayanin iyaye sai Allah ya ce su ko lamari na iyaye ku yi musu biyayya ku kyautata musu kaga malamai suka ce ka dibi yanda muhimmancin iyaye yake Allah madaukin sarki yana magana kai tsaye akan haƙƙin shi mai girma domin haƙƙin Allah mai girma shine tauhidi kusan shi ne ma abinda Allah madaukin sarki ya halicci 'yan adam domin shi domin a cikin suratul zariyat Allah madaukin sarki yana cewa وذكر فإن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah madaukin sarki ya ce bu mu halicci ɗan irin mutum da ɗan da- da aljan ba wato ma'ana jinsin mutum da jinsin aljani ba mu halicce su ba face kawai dan su bauta mana ai malamai suka ce illa li wahiduni sai dan su kadai ta Allah shi kadai da bauta kada su hada Allah da wani wajen bauta to kaga Allah yana magana akan wannan bautar a bauta mishi shi kadai sai ya ce su ku iyaye a yi musu ne a musu biyayya haka a cikin aya ta biyu da Allah da Alaramma ya karanta cikin suratul an'am in ban manta ba qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a sai Allah ya sake cewa wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ku yi musu biyayya haka cikin suratul isra sai Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kaga sai Allah ya ce ubangijinka ya riga da ya hukumta cewa kada ku bauta wa kowa sai shi shi kadai ku kadaita shi da bauta wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ku yi mi ku kyautata musu ayi musu biyayya to malamai suka ce wannan kadai ya isa ya nuna maka falala da kuma girman yi ma iyaye biyayya in ka diba za ka ga a cikin alkur'ani kuma wurare da yawa Allah madaukin sarki ya yi magana akan a kyautata ma iyaye kafin mu je can kaga a nan Allah madaukin sarki ya yi magana akan mi akan a kadai tashi da bauta ina so in dan ja hankalinmu akan wannan magana domin zaka ga Allah madaukakin sarki a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar ɗaya daga cikin sahabbansa yake ce mishi shin atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi 'ala Allah kuma menene ka san haƙƙin bayi akan Allah ka diba ka ga adalcin Allah ba wai dan ku mu bayi mun isa ya zamanto muna da haƙƙi a wajen Allah ba a'a kawai ganin damar Allah ne Allah ya Allah ya ce manzo Allah sa ya tambaye shi yace shin ka san me ake ce ma haƙƙin Allah menene haƙƙin Allah akan bayi sai ya ce mi Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa kadai suka sani sai manzo Allah ya ce amma haqqullahi 'ala al-ibad shin kadai abinda ake ce ma haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta mishi kada su hada shi da wani wajen bauta sai manzo Allah ya ce mishi wa ma haqqul ibadi ala Allah shi kuma wa amma haqqul ibadi ala Allah shi kuma haƙƙin bayi akan Allah shine al- manzo Allah ya ce Allah yu'azziba Allah ba zai azabtar da man la yushrik bihi shay'a wanda bai taba hada shi da wani wajen bauta ba bai shirka da Allah madaukakin sarki ba wato wanda ya mutu akan tauhidi akan kadaita Allah madaukakin sarki wajen bauta shi yasa na ɗan yi burki a nan don in tunatar da mu game da girman tauhidi duk wanda ya shema Allah ba tare da tauhidi ba to billahi lazi la ila illa huwa yayi asara idan aka ce kayi asara ranar tashi alkiyama zaka tashi tare da asararru ma'ana zaka tashi cikin yan wuta domin duk wanda ya je yana hada Allah da wani wajen bauta to ba inda zai tayi a ranar tashi alkiyama sai wuta kai ko ka san dama gida biyu ne a ranar tashi alkiyama daga aljanna sai wuta babu dan banzan da zaka ga yana yawo a titi in bai aljanna to yana can Allah ya madaukakin sarki ya kare mu insha Allah mu duka zamu kasance cikin aljanna to Allah madaukakin sarki yayi bayani akan a kadaita shi shi yasa kadaita Allah da bauta kuma ya ku ƴan uwa duk wani abu da yake amsa sunan bauta ibada yi ma Allah bauta to zaka yi ne dan Allah kadai ba za ka hada shi da wani ba har a nan malamai suna kasa shirka da shirka babba da shirka karama e tabbas shirka akwai babba akwai karama shirka babba wadda za ta fitar mutum daga mi daga musulunci shirka karama ita kuma ba ta fitar da mutum daga musulunci kai tsaye amma dai akwai zunubi ita ma sai dai ni abin da nake ba da shawara shine ko da shirka ce yar guntuwa ba karama ba yar guntuwa mutum ya nisance ta domin Allah madaukakin sarki da ya tashi magana akan shirka bai yi magana magana akan shirka babba ko shirka karama ba Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya je mishi da wani bauta da wani wani zunubi Allah yana gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا kaga Allah madaukakin sarki yace lalle Allah madaukakin sarki yana baya gafarta ma duk wanda ya tahi ya mutu akan shirka ya tahi wajen shi baya gafarta mishi amma duk wani zunubi koma bayan shirka Allah ya ce yana iya gafartawa amma shi ma ba kai ko wancan ko wancan ba Allah ya ce liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama saboda kan wani ya laɓe kun san malam akwai wanda in in ya ji an ce ai Allah ya ce yana gafarta wani zunubi sai ya laɓe cikin wannan aya yayi ta ce to ai Allah ya ce yana gafartawa eh sai ka ji mutum yana cewa ai Allah ya ce inna Allah yaghfiru inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki daya tare da cewa a daidai lokacin da kuma ya manta da cewa shi Allah kuma shadidul iqab ne kuma mai tsananin kani عبادي أني أنا الغفور الرحيم na'am sai mi Allah ya ce وأن عذابي هو العذاب الشديد kaga Allah madaukin sarki yace ka baiwa bayina labari cewa wa ni mai gafara ne kuma rahimun kuma mai jin kan bayi ne mai tausaya ma bayi ne amma fa kuma azaba ta mai tsanani ce A- kaga ashe Allah madaukin sarki yana iya gafarta zunubi kuma Allah madaukin sarki yana iya ki gafarta ma domin bai yi laifi ga kowa ba kai ne misali ka sayi ragonka guda biyu ko guda uku sai lokacin laye ya zo sai ka diba wanda ya koshi ka kama shi ka yanka wancan ka ce ba za ka yanka shi ba shin ka yi- ka yi- ka- ka- ka zalunci wanda ka yanka ne ba naka bane ba wancan da ka bar shi kayan san shi ne a'a kawai ganin damar ka ne kaga ko Allah madaukin sarki dan ya gafarta ma wani bai gafarta ma wani ba Allah madaukin sarki bai dan saboda dama dukan mu nashi ne to kaga shi yasa a kadaita Allah kaga Allah da ya magana akan baya gafarta shirka shirka Allah yace domin ita ma karamar shirkan tana abinda yasa nace ka nisance da saboda karamar shirka yau in ka yi ta gobe ka sake jibi ka sake za ta kai ka zuwa ga aikata jingime mai shirkan ne kaga abin da yafi shine ka nisance ta ban so in tsawaita a wannan kaga Allah madaukakin sarki bayan yayi magana akan abauta mishi shi kadai sai ya ce ayi ma iyaye biyayya to yi ma iyaye biyayya yana da falala mai girma ya ku ‘yan uwa haka zalika kuma akasin haka saba musu shi ma kuma azaba ce mai girma domin duk wanda ya saba ma iyayensa kamar ya saba ma Allah maɗaukakin sarki ne bari mu fara da falalar yi ma iyaye biyayya ka san shi yasa ake cewa ka zamanto me yake da suna taba kiɗi taba karatu ka san malamai malamai na gaske haka suke taba kiɗi taba karatu kan wani ya ce na ce me yake da suna malamai suna taba kiɗi ba haka nake ni ba hausa ce suna yin magana akan ibada akan me yake da suna falala aljanna hisabi mai kyau sannan kuma su dawo su tsoratar da kai game da azaba Allah shine taba kiɗi taba karatu zaka ga Allah madaukin sarki ya turo da annabawa haka su yi bishara game da duk wanda ya bi Allah zai samu aljanna sannan su yi gargadi ga duk wanda ya saba ma Allah zai je ina zai je wuta Allah kare mu to Allah madaukakin sarki daga cikin falala ta farko da ya yi wa iyaye biyayya shine za ka samu yi ma iyaye biyayya wasiya ce da Allah ya yi ga bayinsa wasiya su kutum da guda Allah ya ce muku ku yi kaza wasiya ce mai girma wannan kadai malamai suka ce ya isa yi ma al- yi- ah, ya isa yi ma iyaye biyayya falala zaka diba Allah madaukin sarki yayi magana akan wa wasainal insana biwalidayhi kusan waje guda uku ta farko mu je cikin suratul ankabut ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نعم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين نعم على رمى وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير wannan ta biyu kenan cikin suratul luqman sura guda alarma الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها a maimaita ووصينا الإنسان بوا إنسان بوالديه إحسانا جزاكم الله خيرا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزئني نعم قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي Mm.
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه Mm.
وأصلح لي في ذريتي Mm.
إني تبت إليك وإني من المسلمين
wallahi sai ka ji kamar alaran ma kai tsaye da karatu Allah madaukin sarki ya kara alaran- a ya kara albarka mana kaga Allah madaukin sarki yayi magana akan wasiya ce da Allah yayi ga mi gabayi tun farkon aya ta farko da Allah da alaran ma ya karanta Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna Allah madaukakin sarki ya ce wa wasaina Allah yayi wa 'yan adam wasiki da mi biwalidaihi husna game da kyautata ma iyayensu kaga Allah ya ce wa wasaina nan annunu suke cewa annunu litta'zim ba wai dan Allah suna da yawa ba wai dan alloli da yawa bane ba a'a Allah yana magana ne saboda girmamawa ai ko a hausa zaka ji wani ya ce ina kwananku Eh.
ina yininku Eh.
saboda girmama ba wai dan su da yawa bane ba haka zalika zaka ji an ce mata arango ko mata ni ba- mutum in ana so a girmama ba zai ce mata nigo ba sai ce mata arango ya kuke saboda girmamawa to Allah yana amfani dan girmama kansa ba wai dan su dan ya nuna cewa Allah suna da yawa ba a'a Allah ya ce mun yi wasici ga dan adam yayi mi ya kyautata ma iyayensa sai Allah madaukakin sarki ya ce ni wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqahuma Allah madaukakin sarki ya ce idan sun yi kokari su wannan iyayen naka akan cewa sai ka saba ma Allah sai ka yi shirka ga Allah sai Allah ce fala tuqahuma wai anan dan Allah madaukakin sarki ya ƙara fitan mana da bayanin da Allah ya yi cikin ayoyin da muka karanta tun daga wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kaga anan da Allah sai Allah sai ya fara magana akan yi ma iyaye biyayyen wa wasainal insana bi walidayhi husna sai Allah kuma ya kawo kalma ta tauhidi a gaba in sun ce ka saba ma Allah kai ma Allah shirka to kada ka yi musu biyayya dan a nuna maka yi ma iyaye biyayyen an takaice shi akan kuma wani abu domin ba za ka saki me yake da suna gaba kana yi musu biyayya cikin komi ba idan muka ɗauki rayuwa annabi ibrahim alaramma Na'am.
za mu ga yi ma Allah biyayya da ku- eh, bauta ma Allah shi kadai da kuma yi ma iyaye biyayya a lokaci guda domin annabi ibrahim ya kasance ɗa ne ga wani mahaifin shi wanda shi kuma ba musulmi ne ba bai yi imani da Allah ba balma yana zama yana sassaƙa kishiyoyin Allah kuma ya kirawo annabi ibrahim ya ce mishi kaje ka yi mini talla wai shi annabi ibrahim yana kira a kaɗaita allah da bauta shi kaɗai kada a yi shirka mahaifin shi kuma yana sassaka gumaka yana cewa a yi shirka kuma in ya tashi abin sai ya kira ɗan nashi shi da yake cewa kada a yi shirka sai ya bashi kuma talle ya je ya ce ya sai da kai daga jin wannan kasan da akwai wannan ciki ta ya za a yi mutum ya sassaka abu ya ce kuma a yi- a saida wai kuma Allah ne kai ka taba ji a ce an saida Allah daga nan kai ka san da an bar me yake da suna hanyar hanyar daidai ka sassaka abu kuma ka ce a saida shi kuma ka bauta mishi kaga tun nan an bar mi an saki hanya kamar yadda sayyidina Umar Allah madaukin sarki ya kara yarda a gare shi yake bada labari wata rana bayan musuluntarsa kawai sai a ga yayi dariya sai aka ce sai na umar lahiya sai ce ai ina tuno abin da ya gabata ne lokacin muna kafin mu musulunta ya ce aka ce menene ya faru ya ce ai sun kasance za su yi wata tahiya sai ka ga mutum yana da allan shi domin su a lokacinsu za ka ga fami ko kabila duk wata kabila tana da allanta a cikin ɗakin ka'aba duk wata fami ita ma tana da allanta sannan duk kowane gida na fami domin a fami za a iya samun mutane da yawa kowane gida za ka samu a cikin gidan akwai allansu Ka- kuma kowane mutum na cikin gidan shi ma akwai allan shi da yake yawo da shi yanzu aljihu muke da sai mu ce a cikin aljihu su ko suna sa cikin jaka misali suna yawo da shi ya ce to wata rana bulaguro ya kama mu sai na umar ya ce shi ko ya yi allan shi na dabino ya yi hannu da kai da kawahuwa da komi na dabino ya ce kawai ana cikin bulaguro sai guziri ya kare abinci malam sai yunwa sai na umar ya ce kawai sai na hiddo Allah- ya- ya hiddo allan shi ya ce allah kai haƙuri ka yunwa ce kaza kaza ya ce sai ya musguje hannun sai ya cinye don an yi gaba ya cire ɗayan hannun ya cinye kai daga nan kasa ya ce to shi ne abin da yake ba shi dariya to haka sai eh, annabi ibrahim kadiba kaga baban shi yake kiran shi ya bashi talla amma annabi ibrahim da yake yana ma iyayen shi biyayya baban shi ba musulmi ne ba da ya ce kai baba wannan shirka ce ga Allah an ki ba zuwa a'a saboda girman iyaye ba wa musulmi ne ba sai ya amsa tallar da baban shi ya waɗi- a- ya sa shi amma in ya tayi talla baya yin abin da mahaifin ya sa shi bai dai ce ma baban shi baya yi ba ko me yasa saboda yi mishi biyayya saboda haƙƙi ne akan ka iyaye haƙƙin iyaye ne akan kai musu biyayya ko da ba musulmai ne ba dole kai musu biyayya cikin saba ma Allah ne kadai ba za ka yi musu biyayya ba domin a wajen saba ma Allah kuma nan an tashi daga haƙƙin su an koma haƙƙin Allah shi kuma haƙƙin Allah gaba yake nesa ba kusa ba da haƙƙin bayi kowane ne a cikin bayin iyaye ne ‘yan uwa ne, ƙanni ne, yayi ne, mata ce ko miji ne ba a yi mushi biyayya cikin saba ma Allah maɗaukin sarki. Shi yasa zaka ga ana almanzara sa ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Babu da'a ga abokin halitta cikin saba ma mahalicci. duk abin da aka ce maka sabo ne sai wani wanka ya ce maka ishi sai ka ce a nan kuma babu magana yi maka biyayya ba za ka yi wannan abin ba misali wani ne mahaifin shi yake shan sigari sai ya kira shi mahaifin shi ya kira shi ya ce ya je ya siyo mishi sigari shan sigari haramun ne kai da ka sai ka siyo ka taimakawa ne a saba ma Allah to abin da ya fi a nan shine sai ka amshi kuɗi ba za ka ce ba ba a'a wannan saba ma Allah ne ban zuwa a'a za ka amsa amma an ka teka ka siyo sigari sai ka siyo sikir sai ka zo ka ce baba wallahi na mance ashe ba sikir in yace ina sigarin ka ce to daman baba sigari kuka ce in siyo ni na sa sikir kuka ce in siyo ka tafi aikin baban ka ko ba ka tafi ba ka saba ma Allah baka taimaka wajen saba ma Allah ba to abin da ya dace kenan in dai wajen saba ma Allah ne ba a biyayi ba a cewa dole sai an yi Mm-mm. ba za ka saba ma Allah ba komin girma wanda ya ce maka saba ma Allah to kaga anan annabi Ibrahim sai ya sai ya ce ina mai sayan abin da ba zai mishi amfani ba kai yanzu tsakani da Allah wani ya zo wuciya ta nan sai ka je yana talla da wasu abubuwa a kan shi ko cikin mota ko na makamanci haka ina ce wa zai sayi abin da ba zai mishi amfani ba ko kallon shi ba za ka yi ba to ce aka yi ka zo ka sai abin da ba zai amfane ka ba to me ka ga bata kuɗi ne za ka yi to annabi ram sai ta ya dawo haka nan bai sai da komi ba me yasa saboda baya so ya saba ma Allah madaukakin sarki kai ka dibi ma irin abin da gwagwarmayar da annabi Ibrahim yayi Allah ramma mu je cikin suratu Maryam Allah madaukakin sarki yana ba mu labari wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا Sai gaba alaran.
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Ya ce kuma mi.
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني نعم.
فاتبعني أهدك صراطا
سويا.
سويا يا أبت لا تعبد الشيطان Saboda mi.
إن الشيطان كان للرحمن عصيا Ya cewa mi alaran.
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن Mhm.
فتكون للشيطان وليا Mai mahaifinsu ya ce alaran.
قال أراجب أنت عن آلهتي يا
Idan إبراهيم baka fasa ba kai kai لئن Ibrahim.
لم تنته لأرجمنك واهجرني Annabi مليا Ibrahim ya hudu قال saboda biyayya ga سلام iyaye.
عليك
Me ya sake cewa mi ya
قال ce?
سلام Alaran ma sake عليك maimaita mana miji.
قال سلام عليك نعم.
سأستغفر لك ربي إنه كان بي خطيا
Allah saka da su da ramma kaga anan Allah madaukin sarki yace wa wasainal ins wadhkur fil kitabi ibrahim ya annabi ka ambata a cikin littafi ka ba su labarin annabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya domin shi annabi ibrahim ya kasance mai gaskiya ne kuma annabi ne mai gaskiya ta yanda ya tsaya tsayin daka sai an bauta ma Allah madaukakin sarki kuma shi annabin Allah ne iz qala li abihi lokacin da yace yayin da ya gaya ma baban shi ya kai babana me yasa kake bauta ma abin da ba zai amfane ka ba baya jin ka ba zai amsa maka abin da kake kira ba baya iya amfanar da kai da komi me yasa kake bauta mishi kai yanzu wai abin da ba zai iya amfanar da kai ga komai ba baya ma jin ka walau sami'u mastajabu lakum wai ko sun ji Allah ya ce wa abin da kuke roƙon nasu su wannan gumakan ba za su taba amsa muku ba wai ko da sun ji ballantana kuma ba ji masu ke ba Na'am.
me yasa kake haka yace ya abati ya kai babana anan malamai suka ce kadiba kaga yanda yake nu- nuna ladabi ga ma- ga mahaifin shi ya abati ya kai mahaifina shi yasa ake so mahaifanka iya daga cikin kuskuren da ake mutum ya fahimci sunna zaka ga iyayen shi ba su fahimci sunna ba sai kaga yana musu magana kara tsaye wannan kuskure ne kuskure ne mai girma iyaye girma masu ake ko wajen magana za mu zo mu yi bayani akan ayar da Allah madaukin sarki ya ambata a cikin suratul isra kaga sai yace ya kai babana lalle inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik ni wa Allah madaukakin sarki ya bani wani ilimin da ya kai babana Allah bai baka ba fattabi'ni ahdika siratan sawiya ka bi ni kayi mini biyayya domin in ka mun biyayya ka san aka ce kayi ma wani biyayya ba wai shine kama biyayyan ba in dai aya ya karanto da hadisai wanda ya wada aya shi kama biyayya ba shi kawai ba shine matsalar da ake samu tsakanin ahlus sunna wai daga ahlus sunna ya zo ya ce Allah ya ce kaza sai a ce wannan yaron zan ma biyayya tun kahin aihe ka na ke addinin musulunci duk yawanci ne kai aka yi kaza ka ce mini in yi kaza kaza amma kun san abin da iyaye suke kuskure anan yanzu yaro zai zo ya ma iyayen shi wa'azi ko ya yi ma babba wa'azi sai ce kai taimaka bani waje ni ne zaka ma wa'azi ni ana ba da labarin wata tsohuwa da cijuwa malam wai wani yaro yana wasu abubuwa a unguwa wanda ba su dace ba sai ta ce kai dai wannan yaron Allah shirye ka kawai buɗar bakin yaro sai ce wallahi ke ma tsohuwa Allah shirye ki sai tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane sun lalace yara sun lalace yanzu ni zaka kalla ka ce Allah shirye ni wannan magana irin abinda bahaushe ne ya dauka ba tana nihi akan asalin abinda yaron ya hudi ba a'a saboda ka san in aka ce Allah shirye ka malam bahaushe kamar yana nufin kana wani abu wanda bai dace ba ko wani abu makamancin haka to shine ita sai ta dauki wannan istilahin shi kuma ya hudi ne akan cewa Allah shirye da ita ita ma ba wai abin da take nihi ba to kadiba kaga kuskuren da iyaye suke yi kenan yanzu in kai ma babba wa'azi sai ya ce yaushe duka aka aihe ka amma wa idan ka zo da yan tetuwa eh, aljihunka a cike ka dan zo da yan takardu malam masu aku kuɗi ka ce baba kowa ne a dan rike wannan ba zai ce ba ni zaka gwada ma kuɗi tun kan aihe ka nike neman kuɗi billahi lazi amshewa zai ba zai ce ba ai duka yawan shekara neman kuɗi ni za ka gwada ma kuɗi amma wai sai wajen addini wai sai ya ce duka yawan aka aihe ka a to ai tun da ka yarda zai iya yin ka kuɗi tun da watakila tun kamin ma ka ai- ka auri mahaifiyar shi kake neman kuɗin ba ma watakila ba ne haka ne amma yanzu ka auri mahaifiyar shi har aka same shi har ya girma har yanzu ya fara samun kuɗin ya yi ka kuɗi kuma ka yarda ya baka aiko ashe za a iya samu ashe a haifi mutum ka haife shi kuma ya yi ka ilimi na addini yau ba haka bane ma annabawan da Allah madaukin zargi yake aikowa ban ce duka ba galibin su wa'inda suke haifar su duk annabawa ne ba annabawa bane ba amma suke tashi Allah madaukin sarki ya ba su ilimi kaga anan kuskure ne da iyaye suke yi to annabi Ibrahim yake ga ya ma mahaifin shi lalle Allah madaukakin sarki ya bani wani ilimi wanda kai bai baka ba shine annabtaka ka bi ni ka bi tafarkin ubangiji na zan shiryar da kai ma'ana in ka bi tafarkin nan za Allah madaukin sarki zai shiryar da kai zuwa ga hanya mai kakala yayya mai miƙewa zuwa ga aljanna sai ya ce ya abaci la ta'budi shaytan na'am ya kai babana ka bar bauta ma shaytan domin shi wannan shaytan kin ya kasance yana saba ma Allah me saba ma Allah ne yace ya kai babana ni abinda nake tsoro gare ka shine ina tsoron azabar Allah ta shafe ka azabar Allah mai rahama fatakuna li shaytani waliya sai ka kasance waliyi abokin shaytan a ranar tashi alkiyama wa zai so ya zamanto abokin shaytan a ranar tashi alkiyama babu kowa so yake ya zamanto abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai ina so na san da tabbas kuma kuna so insha Allah ta'ala to kaga sai mi amma saboda kin gaskiya wani lokaci idan yayi ma mutun yawa sai baban shi ya ce ni qala araghibun anta an alihati ya ibrahim kai ibrahim kai ibrahim araghibun anta shin wai araghibun anta an alihati shin allolinmu iyayen gijinmu allolinmu ne kake kyama kana cewa ba alloli ne ba su ne kake kyama fa in lam tantahi an huwa baka fasa wannan abin naka ba la arjumannaka billahi allazi zan kore ka wahjurni maliya kai nesa da ni ba zan sake ganin ka ba zan kore ka daga gida a kaga ashe ba yau aka saba ba wanda ya fahimci addini a mushi barazana da za a kore shi daga gida domin za ka ga ana irin wannan mutum in ya fahimci addini ko wani abu makamancin haka ya gane addini na gaskiya sai ka ji ana cewa ai za a kore shi daga gida tafi ka bani waje tafi kaza kaza kaza da sauransu a a ashe an saba yi ma annabawa ma kai sai ka yi hakuri saboda ba ga kanka aka fara ba kaga anan amma annabi Ibrahim ina so mu ringa daukan darasin da ke ciki annabi Ibrahim kadiba kaga yanda baban shi yake kausasa mishi halshi amma saboda girman iyaye bai tsaya ya maida mishi magana ba amma sai yake kala salamun alaik aminci ya tabbata a gare ka ya babana ka diba ka ga aminci ya tabbata a gare ka amma yau wata ko wani musamman mata wata 'yan mata mata ita yanzu ta girma ta kai shekara goma sha takwas ko sha shida tana ganin ta yi mammata ta yi mahaifiyarta wayewa za ka yi tana ce ai mamma la mamma elle n'est pas civilisée ita ba ta waye ba har yanzu ba kauya ce ba ta ganewa domin mu yanzu an ne 21 siècle ai mun wuce zamanin su mamma ba su gane haka zaka da sauran ita wata aihe ta ma tun tana jaririya tana daukanta da hannu guda amma yanzu ta girma ita ce take faɗi mamma mata wannan wai mamma ba ta ganewa kadiba kaga annabi ibrahim yanda ya gaya wa bayanin shi zaka ga mamma ta ce ikaza ko ta ce ki daina biyawa ne ta ce kai ka kai mamma ki daina kiran sunan shi haka ba a so ana kiran shi wai mamma ta take gaya ma haka mahaifiyarta saboda wani wanda mahaifiyarta ta kasance ta sha wahala watakila ta ci kashinta ta sha fitsarinta ta sha wahala tun tana ciki tana baiwa mahaifiyarta wahala har ta rene ta ta girma har kika kai matakin da kika kai a yanzu shi wancan ya ganki yace yana son ki in ma soyayya ce kike magana akai sai yanzu ne bayan an sha shekaru goma sha tukwana shi ya ganki har za ki manta iyayenki akan wani kaso ko wani tambadadde ko na makamanci haka ko abu ne wanda bai kamata ba ko kuma ka ga mutum mahaifin shi yana mushi magana yana mai da martani ga mahaifin shi wannan tabewa ce da tambada ka dibi dai annabi ibrahim kai dai ka san ba za ka ce ka kai annabi ibrahim daraja ba baka isa ba baka kai ba baka kama ko fata annabi ibrahim daraja ba domin annabawa na daban ne amma ka dibi yadda yake mu'amalantar mahaifin shi yace qala salamun alaik aminci ya tabbata a gare ka ya mahaifina sa astaghfiru laka rabbi ka diba ka gafa yace zan roka zan roka maka gafara wajen ubangiji na domin shi ubangiji na yana haba haba wajen karba mini addu'ata ka diba ka gafa amma mu sai kaga muna kausa lafazi ga iyayenmu muna kaza muna kaza wannan ba daidai bane ya kamata mu kiyaye shi to kaga anan abin da zamu dauka da Allah madaukin sarki yace yayi ma dan adam wasiya game da kyautata mawa iyayen shi sai yace in kuma suka nemi yayi shirka kada yayi a cikin suratul luqman Allah madaukin sarki yace wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir Allah madaukin sarki yace yayi wasici ga ɗan adam ga ɗan adam yayi ma iyaye hamalatu ummu mahaifiyar shi ta dauki cikin shi tare ne shi kurhan hamalatu ummu wahnan ala wahnin a cikin abin da ya shaye wahnan idan aka ce wahnan kamar cikin abinda ake ce ma shine wahala da kuma wahala kamar ta dauki kai ka san da lokacin da mahaifiya ta samu ciki rauni akan rauni jayi idan aka ce wannan na'am rauni lokacin da ciki ya bayyana musamman ya fara girma zaka ga mahaifiyan wadda take dauke da cikin nan tana galabaita tana shan wahala za ta zo a kamata abinci lahiyayye ta ce ba ta ci wani abu wanda bai taba zo maka cikin kai ba za ta ce shi take so ta ji shi kadai za ta ji daɗin shi saboda bala'in da kake mata a cikin ciki haka lokacin da aka haife ka kana mai rauni ma'ana ba abin da za ka iya yi in aka ga dama kawai ɗan abu za ma kaɗan ka mutu ka bar duniyan ma haka mahaifiyarka ta sha wahala a kanka ta rene ka a cikin shekara biyu da daukan cikin da renewa da yayewa ka diba ka ga amma tare da haka sai kaga mutane suna mi sai Allah madaukakin sarki a karshe yace anishkurli wa liwalidayk ka gode mini ka gode ma Allah ma'ana kai ma Allah biyayya shi kadai ka bauta mishi shi kadai ka bauta ma Allah shi kadai sannan kuma ka gode ma iyayenka a cikin suratul ahqaf kuma sai Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana Allah madaukin sarki yayi wasici ga dan adam yayi ni yayi ma iyayen shi ya kyautata musu yayi musu biyayya ihsana kaga cikin suratul ankabut Allah ya amfani da husnan cikin ahqaf Allah ya amfani da ihsanan suka ce daga cikin abin da yasa Allah ya ce husnan a cikin suratul ankabut saboda idan aka ce husnan alhusnu ma'ana abin da yake mafi kyau shi yasa zaka ga Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada du sakamakon wa'inda suka kyautata a duniya ma'ana suka bi Allah shi kadai suna da alhusna aljanna ita ce aljanna ka san ko babu abin da yafi aljanna ne kyautatawa to shi yasa sai Allah ya ambaci da alhusna aljanna kenan to shi yasa suka ce al- idan aka ce alhusn shine wai suna magana a kan yanda zaka kyautata ɗabi'arka da iyayenka wajen magana da wajen mu'amala kyautatawa wajen magana wajen mu'amala da su saboda ta yiwu su kasance ba ni ba ba musulmai ne ba kamar yanda annabi ibrahim ya yi da mahaifin shi kaga mu'amala mai kyau ya yi gawa ga baban shi saboda iyayen nan tana yiwa dalilin mu'amalanta su da za ka yi mai kyau su fahimci addini watakila in ba musulmi ne su musulunta ba ko kuma ma idan ma sun kasance ba musulman ba ne ko ba su musulunta ba ba za su ce ba ka musu biyayya ba to shi yasa sai suka ce amma ihsanan al-ihsan da aka ce shi kuma suka ce kyautata ma iyaye ta bangaren taimakon su wajen dukiya ko wani abu makamancin haka a kyautata musu domin zai yiwu ka yi iyayenka kuɗi kai ko da baka yi su kuɗi ba in ka dibi rayuwarka tun kana jariri ko tun kana cikin cikin mahaifiyarka wahalar da suka sha wajen cida ka kai ka san da baka iya saka musu to kadiba kaga duka wannan ayoyin Allah yana magana akan mi a yi ma iyaye mi biyayya malumai suka ce falala ta farko kenan cikin yi ma iyaye mi biyayya abu na gaba shine yi ma iyaye biyayya iya daga cikin ayyuka mafi kyawu a wajen Allah wanda Allah ya fi so domin hadisi Abdullah bin Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne Allah ya fi so wani aiki ne Allah ya fi so manzo Allah ya ce mishi as-salatu fi awwali waqtiha ko ala waqtiha salla a farkon lokacinta sai ya tambayi manzo Allah sannan sai mi sai manzo Allah ya ce summa birrul walidain sannan yi ma iyaye biyayya wannan shi ma falala ce daga cikin mi falala ta yi ma iyaye biyayya zan je a gurguje saboda lokaci ya ta yi yan uwa abu na gaba shine falala ta yi ma iyaye biyayya dalilin yi ma iyaye biyayya Allah madaukakin sarki yana amsa addu'arka kuma Allah madaukakin sarki yana kawar maka da kowace irin matsala da damuwa ta shige ka in dai kana yi mawa iyayenka biyayya hadisi cikin imam bukhari da muslim hadisin nan na samarin nan guda uku da manzon Allah sa sun bada labari suna tafiya suka shiga cikin kogo sai wani katon dutse ya zo ya liƙe kofar kuma wannan kofar ita ce za a shiga ita ce za a wuto babu wata kofa kuma dutsen da kai katti majiya karfi wanda suka kai mutum ishirin ma ba su iya buɗe ture wannan dutsen su kuma su uku ne kadai sai ya sai suka tuno da suka ce babu abin da zai tseratar da su game da wannan sai kowa ya tuno ibadar da ya yi don Allah ya roƙi Allah ya yi tawassuli da wannan aikin ya ce ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan damuwar su duka uku suka tashi suka yi bayani na harko da ya tashi ya yi bayani zan maida wanda ya yi tawassuli da aikin da ya ma iyayen shi karshe ba wai dan ya zo a karshe a cikin hadisin ba a zan maida shi ne karshe saboda munasaba da mu. na harko da ya tashi sai ya ce ya Allah ya kasance akwai wata budurwa wata ƴan uwata da nake so yace na fi son tafiye da kowa amma daga karshe za mu yi magani bayani akan son da yake mata wani irin so ne domin ka san alaramma akwai matan da ba su iya bambance tsakanin wani son su yake ko kuma sha'awar su yake za mu ga wani irin so ne yake mata wannan kadiba ka ga yace ya fi son ta da kowa yace wata rana ta shiga cikin matsala sai ta zo ta tambaye shi ya taimaka mata sai ya ce ai dole sai ka amince ya yi lalata da ita sai ai yana son ta ko ya fi son ta fiye da kowa ashe ba son aure ne ba tunda har maganar lalata ta shigo ya aka yi bayan ta zo sai ta kiya ya ce mata dai ta koma cikin matsala da matsala ta sake ba mayata har sai da ta zo daga karshe ta amince ta ce na yarda ya ce sai da ya shiga inda zai shiga aka liƙe ko'ina da ko'ina aka shirya za a yi ya ce abin da ya saura shine ya afka mata kawai buɗan bakin wannan baiwa Allah sai ta ce ya fula ya kai wani ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatama illa bi haqqihi kada ka sanya zoben da ba naka ba ma'ana kada ka sadu da matar da baka biya kuɗin sadakinta ba ma'ana haka haka ya ce a wannan lokacin da take mushi ya ji tsoron Allah sai ya ji yadda ka san an tsaga zuciyar shi an sa mushi tsoron Allah a ciki sai ya wasa ya ba ta bukatunta ya ce in tana bukatar kari ma ya ba ta ta zo ya sake ba ta to da ya waɗi sai ya ce ya Allah wannan abun da ne in dai dan kai na yi ya Allah ka tsayar da mu daga wannan wajen suna kallo sai dutse ya ja baya za a iya lekawa amma ba iya huta amma dai sun ga dai dutse ya ja baya shi na warko ya yi ya tsira ko na biyu ya tashi ya ce ya Allah na kasance na baiwa wasu aiki kamar yanzu misali lebura kamar ka ɗauki wasu su yi magini su yi maka gini sai ka biya su ya ce ya biya su banda mutum guda shi ma ya tahi ne bai amshi eh, haƙƙin shi ba sai bayan lokaci ya dawo ya ce wane ni ne wane wane wane da muka yi maka aiki a lokaci kaza na zo ka bani haƙƙina shine malam bawashi yake cewa fatara mai ta da tsohon bashi kenan sai ya ce kaga wancan garken da kake gani duka naka ne ya ce da Allah ba izgili nake so kamun ba ka bani haƙƙi na yanta ya ce wallahi ba izgili nake maka ba ai haƙƙin ka ne na sayi wani daga wani abu daga cikin dabbobi ina ci da shi har ta ƙaru ya ƙaru ya ƙaru ya ƙaru har ya zama garken nan guda duka naka ne ka tattara ka tafi shi kuma da yake mutum ne mai son banza sai tattara garke gaba daya bai bar mishi ko dan akuya dan karami ba duka ya kada ya tayi ya manta ana ba su ciyawa ana ba su ruwa ana kaza ana kaza duka ya kada ya tayi kuma shi bai mushi bai tambaye shi ba saboda shi yayi dan Allah ne sai ya roki Allah ya ce ya Allah in dai na kasance na yi hakan dan neman yarda ka dan ka ya Allah ka tsiratar da mu suna kallo sai dutse ya ja baya har ila yau amma ba iya huta Sorami. saura shansu guda suna cewa turwa shansu gare su yanzu shansu guda biyu sun yi aiki ko ba su yi aiki ba na uku in mutumin banza ne kaga da ciki za su mutu da wannan malamai suka ce ka kasance abokin mutanen kwarai kar ka zamanto abokin mutumin banza domin shi abokin kwarai malamai suke cewa kamar mai sai da turare ne kai yanzu in ka abokin in abokinka yana sai da turare kai ka san ko bai baka kyauta ba sai ka ji ni kamshin turare yawwa hadithi na kashi kada ka zamanto tabbas kada ka zamanto abokin me yake da suna mai kira makeri ba wai dan an rena sana'ar shi ba a'a ana bada misali ne ba wai dan sana'ar bata da kyau ba a'a ba rena ta ne aka yi ba misali ne ake badawa kakka zamanto abokin shi domin ta ko wuta bata toya ka ba aka ce sai ka huta kana kauri to ka wanda ka zamanto abokin mai sai da turare shine ka zamanto abokin mutumin kirki kenan to shi na uku da ya tashi shine muhallu shayi yace ya Allah ina da iyaye na guda biyu na kasance ina da 'ya'ya da mata in na tayi na ka abinci sai na hwara kai ma iyaye na sun ci sun koshi sannan in kama ‘ya'yana da matata amma a yau za ka yi mutum ya zamanto shi wani ne ha ana ce mishi excellence ko wani abu makamanci haka ko shi deputy ne ko shi minister ne za ka ga an tuttula kayan jin daɗi a gidan shi gidan matashi amma iyayen shi suna ƙauye ƙauye ko shinkawon nan wadda ba rifar fime ba ba a iya saya musu a kai musu an bar su da hatsi da sauransu su je saboda su mutanen kauye ne kai ko sallah ta tashi sai ya diba cikin tuwayen shi ya wanke a kai shi pressing a ce an kai shi pressing wai saboda baban shi a kauye yake ba zai gane sabbi ne ko ba sabbi ne ba amma sai a kai pressing a wanke a goge a sa cikin leda ita ma matar shi ta ɗauko tsayin kayanta wanda ko ta sa so guda ko so biyu a kai su pressing a wanke a goge a sa cikin leda wai sai a ce a kai ma tsohon shi ai ai mutanen ƙauye ne su ko an ba su wannan ya isa amma baban matar shi sai an tai an samu gizna furmi a samu metr guda jika hamsin ko wani abu makamanci haka a je a mishi ɗinki mai kyau uwan matar shi a mata ɗinki mai kyau ba wai muna magana kada ka taimaka ma iyayen mahai- matarka ba a'a ka sanya iyayenka su ne a haƙƙo ba wai an ce kada ka taimaka su ma iyayenka ne ka taimaka musu amma ka sani iyayenka su suka fi cancanta ka taimaka musu sannan sai iyayen ma- ma- matarka domin matarsu ɗiyarsu ce kake aure ba su ba za ka iya taimaka musu tabbas kyautata ce mai kyau amma iyayenka su ne harko to kaga shi ya ce yana da iyaye ya ce wata ran da ya ta yi aiki sai ya yi dare bai kawo musu madarar da ya saba kawo musu ba sai ya yi dare da ya kawo madarar ya zo sai ya tar da iyayen shi sun yi kwana ga kuma 'ya'yan shi suna mushi kuka yunwa suke ji shi kuma ya saba sai ya fara bani iyayen shi sun ji sun koshi sannan ya ba wai kun san me dalili saboda wai in ya fara ba iyayen shi suka ci wai shi a tunanin shi ya fifita 'ya'yan shi akan iyayen shi yace ba zai ba 'ya'yan shi ba wanda suke da 'ya'ya sun sanya yaro yake damuwa in yana jin yunwa yaya mahaifi yake rudewa in ɗan shi yana jin yunwa bai ci abinci ba wannan yaran suna mishi ihu suna jin yunwa amma mahaifin shi suna kwana yace kuma ya tada su daga kwana yana ganin bai yayi munana ladabi ga iyayen shi bai kyautata musu ba yace ba zai ba iyan shi wannan madarar ba kuma ba zai tada ƴaƴan- iyayen shi ba sai da ya jira lokacin da iyayen shi suka tashi ya saba ya ya- yayi mu- ya ba su madarar na yanda ya saba suka sha suka koshi sannan ya ba ƴaƴan shi kadiba kaga saboda ya san girman wa iyaye yace ya Allah in nayi wannan saboda kai dan neman yarda kai Allah ka tsiratar da mu daga wannan wajen suka ce nan take sai dutsi ya janye Allahu akbar.
kowa ta bude manzo Allah ya ce fa kharaju ala al-ardi yamshun sai suka fito suka tayi wannan samarin guda uku kaga ashe shi na ukun da shi da shi mutumin banza ne da sai mutuwa a ciki to shi yasa wallahi mu kasance daga cikin eh, abin da ya shahi mutanen kwarai ana nuna mini lokaci yayi kuma duka har yanzu dai ina magana akan falala ta yi ma iyaye biyayya amma zan so a dan bani minti daya in yi magana akan saba ma iyaye duk wannan abin da ake magana akan yi ma iyaye biyayya kuma billahi lazi la ilaha illa saba musu kuma musiba ce musiba ce babba dan duk musibar da za ta kai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce duk wanda iyayen shi suke hushi da shi to Allah ma yana hushi da shi kaga an shiga uku kenan an lalace an shiga miliyan 300 ba wai shiga uku kadai aka yi ba miliyan 300 aka shiga manzon Allah ya ce duk wanda iyayen shi suke hushi da shi to fa Allah ne yake hushi da shi wannan wani iri wannan kadai ya isa ya nuna maka hatsarin saba musu abinda zan ce a nan shine mutane da yawa suna sa a cikin kansu wai saba ma iyaye sai sun ce kai kaza ka- kace ka ki a ba shine saba ma iyaye ba misali iyayenka suna kwana kin tayi ekol an yi sifile sun zo suna kwana suna so su huta kin sa volume a tele kin hana su kwana kin saba musu ba wai kin musu biyayya ne nan ba iya daga cikin saba mai iyaye an ta yi ekol an yi sifile an dawo mahaifiyarki tana shara tana wanke-wanke tana wannan sai ki zauna a ɗaki da salula ke wadda kika yi civilize kina whatsapp so ku yan uwa ku huto a fafata kaza kaza da sauransu ba ki iya tashi ki je ki kama mahaifiyarki nan ma biki musu biyayya ba mahaifinka ya ɗauko buhun shinkafa kana kallon shi sai kai kwana wai don kakka je ka amso shi ba kai mu iyayenka biyayya ba wannan duk iya daga cikin saba ba iyaye kai bari ma an kai ku karshe abinda mafi yawancin ƴaƴa suke a yanzu kenan wajen saba ma iyaye shine za su yi to daga gida mutanen kwarai za su ta yi ekol su ringa yin abinda iyayensu ba su sa su ba abinda ba su iya yi a gaban iyayensu Mas- misali za ta je ta gaisa da wani a gaban babanta ba ta iya yi wannan da kika yi kin saba ma iyayenki ba Allah kadai kika saba ma ba ranar tashi alkiyama za a yi muku hisabi da ke da iyayenki haka kai ma ka je kana daukan wacce a moto ko wani abu makamancin haka billahi lazi kana saba ma iyayenka ne dan mutane ba su lura da irin wannan abubuwan sai ka ji ana ai saba ma iyaye ai ban ce ban yi ba babana bai taba ce mai in yi kaza na ce ban yi ba ba wai sai kai koran shi ya bace mahaifi ka san dai bace rai wani lokaci kai baka ma sani ba to koran shi ya bace ka shiga uku wallahi mahaifinka hawai ya bata rai saboda kai inna lillahi zan liƙe da kissa ta da yake da suna alkama na'am lokacin aka ce duk da hadisin ban binciki ingancin shi ba an ce lokacin ya yi wata rashin lafiya har ya kai yana lokacin mutuwa ya zo manzo Allah sa sai ya tura wasu daga cikin sahabbai su je su lakkana mishi kalmar shahada da suka tai suna cewa ka ce la ilaha illallah alqama sahabi ne na manzo Allah sa sai ya kasa cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ta kasa zuwa bakin shi manzo Allah ya ce a kira mahaifiyar shi aka kira ma aka ce yan manzo Allah ya ce a kira mahaifiyar shi mahaifiyar shi tsohuwa ce manzo Allah ya ce in ba za ta iya zawwa ba ma ku gaya mata ni zan zo tace ina manzo Allah yana kira ai dole in zo ta tashi da sandarta da take tokara ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yaya halin danki yake alkama tace ai ya kasance mai yawan sallah ne ya yi ma Allah biyayya ne me kaza ne kaza ne kai yanzu mai yawan sallah ba mutumin kwarai bane ba a idanunmu Mm.
ba mutumin kirki bane ba Mutumin kirki.
manzala ce ba haka nake nufi ba Na.
yaya halin shi yake game da ke mahaifiyar shi ta ce to Mm.
akwai matsala to
na ce mishi ina ga in ban manta hadisin bai ya saki wata mata ya ki sakinta ina ga in ban manta ba Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kam ya ce to inda aka samu matsala ke Mm.
wai bai yi ma mahaifiyar shi biyayya ba shine yasa ana ce mishi ya ce la ilaha illallah bakin shi ya kasa cewa la ilaha illallah manzo Allah ya ce kina so ki ga danki yanzu an kunna mishi wuta ya toye tace haba manzo Allah sa ta ya za a yi uwa ta so danta a kunna mishi wuta manzo Allah ya ce to in biki yafe ma danki ba billahi lazi wuta Mm.
ranar tashi alkiyama za ta toya shi manzo Allah ya nemi ta yafe ta ce wallahi manzo Allah na yafe mishi har zuciyata na yafe mishi sai manzo Allah ya sake tura wannan sahabban guda biyu su je su lakkana mishi kalmar shahada suka ce suna shiga cikin kowar gida kafin su isa wajen alkama sai suka ji yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun kafin su shiga Allahu akbar suka ji sautin muryar shi yana haɗi amma ɗazu kafin mahaifiyar shi ta yaye mishi ya kasa yanzu kuma ta yafe mishi za su shiga tun kafin su je wajen shi suke jin sautin muryar shi yana la ilaha illallah wannan kadai musiba ce daga cikin mi musiba ta- da take nuna mana hadarin saba ma iyaye shi yasa ya koyan uwa wallahi mu nisanci saba ma iyayenmu mu yi musu biyayya ta kowane bangare duk lokacin da muka san wani abu iyayenmu ba su so ba su so ba su so to wallahi mu nisance shi shine zaman lafiyar mu da fatan abin da na wadi daidai Allah madaukin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada inda nayi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mini subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah